بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون أمنا تكير إصار كوتا دبايا بايا دا الله تبارك وتعالى ييوا ‘ya'ya da jikoki na annabi Yaqubu alaihi salatu wassalam, wanda daga baya ake ce musu Yahudawa, ko kuwa ake ce musu banu Isra'ila, wanda Allah ya yauƙaƙa su, su saba'in ne a cikin shekara ɗari hudu, bayan mace-mace da aka yi da yanka wanda fir'auna ya wajen mutum dubu saba'in a cikin shekara ɗari hudu na suka kai su dubu ɗari shida da ishirin da su ne aka haye wannan kogi da aka dunuyar da fir'auna Allah ya faɗi ni'imominsa da yawa su wa anni faddaltu kuma alal alamina kuma su wa iz faraqna bikum al-bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجلة من بعده وأنتم ظالمون an tsirar da su aka yi musu alkawari za a ba su littafi kuma da annabi Musa alaihi salatu wassalam yi wannan azumi kamar yadda a cikin suratul arafi aka ba da rancen mai yawa ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بأشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة to anan sai ce wa izwa adna musa kawai 40 lailatan muka yi alƙawari wa annabi Musa dare 40 tare da kwanakinta wanda za a bashi littafin da za su yi aiki da shi shikenan annabi Musa alaihi salatu wassalam ya tafi akwai Musa Samiri wanda ya tashi ya san Jibrilu ya saba da mala'ika Jibrilu yana iya kallansa shikenan sai ya tattara abin da suka karɓo aro daga gun Fir'auna da jama'a sanar zinariya da azurfa bayan an hallaka Fir'auna banu Isra'ila suka kaɗaita da shi yace ai ya kamata ku kawo suka kawo suka tattara aka toni rami da aka tauni rami zinariya da azurfa aka sa musu ta suka narke shi Musa Samirin nan sai ya kirkire fotan dan sa dan mariki mai kyau sai ya ɗebi wannan ƙasa da Jibril yake takawa da godiyarsa sai ya fura ta hancin ya fura ta baki ya fura ta kunne shikenan sai dan mariki ya tashi yana ƙara yana ƙara yana cara yana cara sai ya ce wa banu Isra'ila ai kun ga annabi Musa yayi mantuwa haza ilahukum wa ilahu musa fa nasiya ai wannan shine abun bautar ku shine abun bautar annabi isa yayi mantuwa ya tafi neman Allah kuma ga Allah anan ila Allah ke ce afala yarawna Allah yarju ilaihim qawlan wala yamliku lahum darran wala naf'an basa kallo Allah ne za a ce baya mai da magana baya masa amfani baya cutar da su ba ba su wani abin da suke so to shine da ya musu wannan ubangiji yake faɗa musu yake musu gori ku banu isra'ila ku ne muka muku kaza da kaza da kaza ka san gori na sama yayi a na ƙasa idan ba ta fuskar ta fuska bi ba to ba kyau ubangiji tabaraka wata'ala zai iya gori a halittarsa in ya gori wannan daidai ne mahaifi zai iya cewa ɗansa ba ni na maka kaza da kaza da kaza ba wannan bai bushe ladan ba haka malami zai iya cewa almajiransa ba ni na ma kaza da kaza ba amma banda wa'annan duk wanda yayi wani abun alkhairi in ya gori to shikenan ladan iya gorin ya tafi ba lada eh amma uba ba dan ni ba da za ka yi kaza da kaza ne malami ba dan na tsaya maka ba da za ka yi kaza ladan sai na nan amma in mutum haka ne ai ba dan ni ba da ka sha wahala a damanan ai ba dan ni ba da ba za ka yi ba ai ba dan ni ba ko aure ba za ka yi ba to in dai ba wa'annan guda biyun ba mahaifi da kuma malami to an an bushe ladar shi yasa cikin wannan surar a gaba Allah zai zai iya ga mana ya ayyuhal ladzina amanu la tubtilu sadaqatukum bil manni wal ladhi kallazi yunfiqu malahu ri'a an-nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir wa masaluhu kamasal safwanin alayhi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu wallahu la yadlu amal kafirin duk mutun yayi abu da alkhairi in yayi gori shikenan babu ladan to amma Allah yana iya gori a halittarsa tunda daman nasa ne yake cewa wa izwa adna yayin da muka yi alƙawari wa annabi Musa 40 laylatan yaje kwana 40 yi azum ya karbo a taura summa takatumul ijla da kuma a bayan kuka riki dan sa kuka bauta masa min ba'di bayan ya tafi ila mi'adna wa antum zalimuna alhali kuna kallo kun zalunci kanku ga abin da ya kamata a yi ga kuma da annabi Musa ya tafi ga abin da kuka yi sai annabi Musa ya zo yana matsawa dan uwan sai yana ce kai da barka ka kula da su yaya za a yi ka bar su su bautawa abin da ba Allah ba abin baya iya ji baya iya mayar da magana ine yake masu yake muna umma la ta kubihati wala bi ra'siya inni kashitu an taqula farraqta bayna bani isra'ila wa lam tarqu qawli kai hakuri ba ni ne da ba sune nayi nayi na hana su suka ki saboda ka ba laifi na bane to wannan Musa Samirin shine yayi dama dai kirki wata kilwa wani lokacin ana gadan sa shi wannan Musa Samirin dama can wato ba ba ba dan babansa bane ko da uwarsa tana da aure ba ɗan babansa ba ya ta masa ta yi dabara ta je gun wani mutum aka samu cikinsa da aka samu cikinsa sai lokacin haifuwa da ta haife sai ta tuna fa wannan ɗan ba na babansa ba ne saboda haka in ta shigo gari kuma za a yi magana za a gani a ce ba nasa ba nasa ba ne sai ta ce to yanzu akan ta kashe shi bari ta je ta samu kogon dutse ta ajiye shi ta fita bayan gari ta je ta samu kongon dutse ta ajiye shi to ubangiji tabaraka wataala saboda an san za a yi mummunan mutum mai badda mutane sai ce jibrilu tafi ka je kana bashi madara da yatsanka har ya tashi shikenan sai jibrilu yana zuwa yana bashi madara safa da yamma yana sha yana sha yana saurin girma sai ya gane wanda yake bashi wannan madara sai ya gane jibrilu to duk inda jibrilu zai wuce yana iya kallon sa sai ga duk inda jibril in ya taka in gun bushashe ne sai ga ya danye in shawar ke kashasha ne sai ta zama danya shikenan to sai yake diban kasar yace zamu yi kimiyya da irin wannan kasar tunda in ya taka ana ga tana zama danya to kaji dalilin da yasa da aka yi wannan aiki annabi Musa ya tafi to ya ga jibril din shine ya ɗebi wannan kayayyaki ya narkar da su ya foto kuma ya fura masa kasar ta hanci ya tashi na kara malamai suke cewa idan Allah bai halicci mutum na kirki ba to ba zai taba zama na kirki ba idhal mar'u lam yuqlaq sa'idan min al-azal faqad khaba man rabba wa khaba al-mu'ammil fa musa allazi rabbahu jibril kafirun wa musa allazi rabbahu fir'aun mursal idan Allah bai kaddara mutun na kirki bane faqad haqiqa in dai ba a halarci mutum sa'idi ba ne mai arzikin lahira tun azaltun daman ba a yi shi mai arzikin lahira ba kai faƙar kaba man rabba duk wanda ya tarbiyyar sa ya rene shi ya shayar da shi wannan mutum ya yi hasara kai almu'ammilu wanda yake burin ma ya zama mutumin kirki wannan mutum to shi ma ya yi hasara ka duba mu mamaki fa Musa allazi rabbahu Jibrilu kafiru Musan da Jibrilu ne rene shi Jibrilu ne bashi abinci Jibrilu ne ta taimakon sa ana nan ana nan da aka girma Musa sami da sai zama ba musulmi ba dama kuma ce asalin sa ga yadda yake wa Musa allazi rabbahu fir'aunu Musan da kuma Fir'auna ne ya rene shi ya tashi a gidan Fir'auna ya ci abincin gidan Fir'auna ya sha abin sha ya hau dokin da Fir'auna yake tafiya da shi ya tashi a cikin jama'ar kafirai mutanen Fir'auna sai ya zama mursali wai ashe in dai mutum Allah bai shi na kirki ba ba zai zama na kirki ba in ko Allah ya yi shi na kirki to ko ina ya je na kirki ne eh inda inda mutumin kirki zai zama tarbiyarsa zai zama ta zama mutum ya zama na kirki ai kaga da su Musa Samir bai zama haka ba to amma musan samirin da yake asalinsa ya ɓaci ga yadda ya zama to amma kasancewan ko da ɗan zinan ne idan da ya yi aiki mai kyau ya bi addinin musulunci ko ko ya bi addinin annabi musan babu mamaki Allah zai iya shigar da shi aljanna to amma matsalar da ake samu duk wanda asalinsa ba shi da kyau ɗin ko ji suke ko ko dai irin ne riga ba ta sai ga basu cika zama mutanen kirki amma shi ma mutumin da aka same shi haka ba auren inda zai kyautata halinsa yayi aiki mai kyau zai iya samun rahama tunda ai ba laifinsa bane akwai wani wanda zai iya cewa ga dalilin da yasa kaga shi a kashin kansa bashi da laifi sai dai shi mutum da ya haka ya hakan da ita ta laifi ma su ne masu laifi yawa matakatum li ilmin bari an tun da annabi Musa ya dawo yace kai yaya kai haka yace eh ai gashi gashi gashi gashi da ne shikenan sai ya nuna yana so zai kashe shi sai Allah ce kar kashe shi ai yana da amfani mutum ne mai yawan kyauta duk wani laifin da Allah Allah ce kar ka kashe shi mutum ne mai yawan kyauta dama kuma an ce mutum mai yawan kyauta qaribun ne minan nas yana kusa da mutane to tunda yana kusa da mutane kuma yana taimakawa ƴan adam to ba za ka kashe shi ba illa ma dai kaga ka kore shi ya bar cikin gari ya zama yana yawo a cikin daji eh قال فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موئدا لن تكلفه وانظر لا إلهك الذي ظلت عليه آكفا لنحرقنه ثم لنسفنه في اليم نسفا aka kama wannan wanda yake musu Allah ne wannan marakin aka kora shi a wuta shi ko aka kore shi ya zama yana yawo a a cikin sarari a cikin daji in ka ganshi sai yana gudu ana gudun sai yana gudun mutane in ya zo da tsautsayi in ya taba aka kaji an ce an zo ko ana zazzabi ko makamancin wannan summa takattumul islamin ba'dihi wa antum zalimun Allah ce summa afauna anku duk wannan abin da muka yi muku banu Isra'ila summa dada a bayan afauna anku mahauna zunubakum sai muka shafe muka laifukan ku muka muka yafe muku min ba'da zalika ay min ba'dil ittikazi bayan wannan rike dan sadin wai mun muku haka ne la'allakum tashkuruna haqiqa ko kwa gode wa ni'imar mu da muka muku kuma ku komo ku bi Allah daidai amma ina bani Isra'ila ba ji na'am wa idza tayna musa alkitaba wal furqana la'allakum tahtadun wa idza tayna musa alkitaba wal furqana la'allakum tahtadun wa zkurkatina ya rasulullah iz yayin da ataina muka bawa Musa alkitaba, ataina ɗin shi ne fa'ili, a shi ne fi'ili, Musa shi ne fa'ili, alkitaba kuma shi ne mafa'ulun bihi. Ka tuna lokacin da ataina muka ba wa annabi Musa alkitaba littafin a taura. Shi wannan littafin altaurar walfurƙana shi ne littafin da yake bambance tsakanin ƙarya da gaskiya, a tafsirin, alfari'u bainal haqqi wal batili wal halali wal harami at-taura ita ce littafin da take bambancewa take raba tsakanin ƙarya da gaskiya ta bambanta tsakanin halalun da haramu kamar yadda alqur'ani ma shi ma ana ambata sa da burqani Allah ce mun ba ku wannan ne la'allakum haqiqa in kun yi aiki da abin da yake cikin at-taura ta hataduna za ku shiryu bihi da shi min ad-dalali daga barin bata na'am وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم الله أكبر yace ka tuna iziyayin da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya faɗa wa jama'arsa su wanne ne jama'a tasa allazina abadul ijla wanda suka bauta wannan dan sa da Musa Samir ya kira yace ya qaumi ya jama'ata innakum lalle ku dinnan zalamtumu anfusakum kun cuci kawunanku bittikazikumul ijla da riƙewan dan sa ya zama ilahan abin bauta saboda haka tunda kun yi laifi kun bauta wani Allah ya nuna kun ridda kenan to yanzu za a karɓi tubar ku fatubu ila bari'ikum ku yi ƙoƙari ku tuba ya zuwa mahaliccinku allazi huwa khaliqukum wanda shine ya halice ku min ibadatihi daga bautan nan da kuka yi wannan dan sa amma tubar taku mai zafi ne faqtulu anfusakum ku je ku karkawunan ku ku kashe kawunanku tunda kuka karwancan ran naku kuka ɗauki bauta da ya kamata ai a Allah wancan ran na cikin da ba a kallon sa wanda ake tasarrufi da shi tunda kuka hallaka shi kuka bauta wani Allah to yanzu abin da zaku ku je ku karkawunan ku na zahiri liyaqtula al-bari'u minkum al-mujrim wanda bai wannan laifi ba sai ya kashe wanda ya laifi faqtulu anfusakum ku je ku karkawunan ku zalikum zalikum ay alqatal wannan kisan kan da aka umarce ku ku yi khairul lakum shine yahu muka alkhairi inda bari'ikum a wurin Allah mahaccinku kasan ba dan Allah Allah bane ko laifi aka aka ce kai horo da kanka ba ma ka kar kanka ba ai akwai zafi to amma sai Allah ce yin hakan zalikumul qallu wannan kisan kan da aka ce ku yi khairul lakum shi yau muku alkhairi inda bari'ikum a agun Allah mahalicinku fa waffaqakum sai ya sa kuka samu dace li fi'li zalika wato cikin aikata wannan kisan kan sai ubangiji wa arsala alaikum sai Allah ya aiko gare ku sahabatun sauda wani girgije baki la yufsiru ba'dukum ba'dan fayarhamuhu hatta qasala minkum na wa sab'ina alfan shikenan ubangiji tabaraka wa ta'ala saboda musu dangwame an ce ku karkanku sai suka ga in cikin haske ne kowa yana ganin kowa akwai kuntata karda ya ga san da zai kar uba kar kuma uba ga san da zai karda sai aka samu kamar hadiri hadiri ya taho baki kirin ya shafe kasar tasu shikenan sai zama ba za ka ga tafinka ba sai aka ce to ku ci gaba da kashe kawunan ku suka yi ta kashewa wannan ya kama wannan ya kashe wannan ya kama wannan ya kashe a ranar ɗaya sai da aka mutum dubu saba'in. Idan kuka yi haka, fata ba alaikun, shi kenan Allah zai karɓi tubarku. Kuma daga ƙarshe, idan Allah karɓi tubarku, kuma sai a sake rayar da ku bayan an muku wannan foran. Daman wannan foran wato foro ne wani su karkan nasu. Inna hu domin shi Allah, fata ba alaikun ƙabila taubatu kuma ya karɓi tubarku. Inna hu domin shi Allah huwa shi ne at-tawwabu. mai yawan karɓa tuba arrahimu mai jin ƙai.
وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصائقة وأنتم تنظرون وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصائقة وأنتم تنظرون yana daga cikin laifikan ku banu Isra'ila Yahudu. Ku tuna fa wa izqultum yayin da kuka ce wa qad karabtum ma'a Musa kun fita tare da Annabi Musa li ta'taziru ila Allah domin ku bada uzuri zuwa ga Allah min ibadatil ijli daga wannan bautar da kuka yi ta dansa wa sami'tum kalamahu kuka ji zancen Allah da aka yi wannan sai Annabi Musa ya dauki mutum saba'in ya zaɓi mutum saba'in wanda ba su bauta wa ɗan saɗin ba. Allah sai ya masa wahayi, ya ce, Musa ka je ka ɗuri sina'a, da mutane guda saba'in wanda ba su yi wannan bautar ɗansan ba, wa murhum idan kwaɗe bi mutum saba'in a cikin bani Isra'ila Yahudawa, ka umarce su bi ɗaharati siyabi wal abdani, su je su tsarkake tufofinsu, su tsarkake kuma jikinsu su yi wanka. Shi yasa ko yanzu a ce in za ka yi wata addu'a ka je ka yi wanka, ba wankan janaba ba kuma ka je ka sa tufofi masu kyau, saboda an fi karɓan addu'a. Ubangiji ya ce wa annabi suka ga musu mutum saba'in ɗin nan su je su yi wanka su wanke kayayyakinsu kuma su tafi tare da kai ila jabal tur ya zuwa wannan dutsen nan na duri sina liya atazuru amman abadul ijla wa yastaghfiru wa yatubu domin su je su ba da uzuri su tuba su istighfari saboda laifin nan da aka yi wanda suka bauta dan sa shikenan faktarahum annabi Musa sai ya rana mutum saba'in. wa zahabu ma'ahu ila jabal tur ya tafi tare da mutum 70 din zuwa wannan dutsen duri sina da suka je wannan dutse fasami'u kalaman lahi suka yi ta jin zancen Allah daga cikin zancen Allah da suka ji suka ji Allah na cewa inni ana lahu la ilaha illa ana akarijtukum min ardi misr biyadi shiddadatin fa abuduni wala ta'budu gairi abinda Allah ke ga musu kenan kuma ba wai ta gundutsun suka ji ba yin an ce Allah ne ke magana ba ta da kaifiya su saba'in nan kowa ji yake gabar da yamma illa ana babu an bauta da gaskiya sai ni na fitar da ku daga ƙasar Misir da hannu mai tsanani ku bauta min kar ku ƙara bauta wani na ko ma wane ne kar ku bauta masa balle dan sirkul lafsara wa huwa latiful kabir Allah ido baya iya kallon sa ido mai fata da nama da kitse ba zai iya kallon ya idrakin Allah ba sai suka ce annabi Musa ya ce a'a ai kar ku tambaye abin da bayewa suka ce ya Musa lan numina laka hatana da laha jaharatan mu ba za mu yadda da abin da ka faɗa mana ba wannan maganar da muka ji muna so ka nuna mana mai maganar a sarari kuru-kuru Allahu akbar shikenan da suka yi wannan mummunar magana suka ce jaharatan iyanan Allah ce fa akazatkum sa'iqatu as-sa'iqatu as-sayhatu sai aka rike ku da tsawa mai ƙarfi saboda kun roƙi nuna muku abin da ba a kallo shikenan take fa mutum sai kuka mutu wa antum alhali ku tanzuruna kuna kallon ma hallabikun abin da ya sauka a gare ku ai ba a tambayan Allah dan kaji maganar sa kace sai an nuna maka shi ai ido baya iya riskan Allah ba za a riski Allah ba sai a lahira a lahira kan za a riske Allah za a shaide shi amma a duniya ba zai yi ba wanda kawai a duniya ya samu zai iya kallon Allah ya zauna lafiya shine mutum ɗaya fiyayyen halitta annabi rahama annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma ko annabi Musa da isarsa da darajarsa da ɗaukakarsa wanda Allah yake cewa kalimun lahi abokin zancen Allah bai samu damar kallon Allah irin yadda ya kamata ya kalle shi ba dan shi ma ya nemi ya ga Allah da yana mai ga Allah sai Ubangiji ta baraka wata'ala ce, “A'a, ailantare ne, arini an zuri laika, ka nuna min yadda zan kalle ka Ubangiji, ƙala sai Allah ce, “Lantare ne, a'a, ai idanka a duniya ba zai iya kallona ba, walaki nuzuri da jabali, fa inis ta ƙarra makana hu fa saufa tare ne, falon mata jalle rabbu hu lil jabali, ja'alahu dakkan wa karra musa isa iqa, falon ma a faƙa qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin yace ina so sai Allah ya ba zaka iya kallo na ba amma yanzu ga wani babban dutse mai karfi mai girma ka duba wannan dutsen zan dan yi tajalli zan dan bayyanar da haske na daga cikin biliyoyi ɗaya daga cikin biliyoyin haske na ɗayan cikin biliyoyin haske na zan bayyanar da shi a wannan dutse mai girma mai karfin fa in istaqarra makanahu idan kaga dutsen ya tabbata daidai a yadda kake ganin sa to fa sau ba tare ne sannu za ka gani bala ma ta jalle rabbuhu lil jabal yayin da ubangiji dan ta jalle da mafi kankantan hasken sa a dutse ja'alahu sai aka sanya dutsen dakkan ya ragargaje dugu dugu wa karra musa sa'iqan annabi sai fadi kamar ya san bai san ayin da yake ba kenan da ya tu da ya tashi ya dan dawo hayacin sai ya ce ubangiji na tuba na tuba na tuba ai hakuri amma wa'annan mutane suka ce wai suna so su ga Allah da yake magana eh fa akazarkum sa'iqatu sai aka rike ku da asa'iqa tsawa tsawa duk kuka mutu gaba ɗayan ku wa antum alhali tanzuruna kuna kallon ma halla bikum abin da ya sauka a gare ku na'am ثم بعثناkum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun duka summa dinnan ana yin ta ne litarfi litartibi summa tana zuwa dan jera magana adafi ne na jera magana amma in summa ne ta zo ana yin ne a tartibi ma a ta'aqib ana jeranta amma za a samu tsakani amma inda fa aka sa to ana yin jeranta ne amma ba ba tsakani ba jinkiri sun madada a bayan Allah ce ba asnakum sai muka tayar da ku a hayainakum muka rayar da ku min ba da mautukun bayan kun mutu da muka rayar da ku muku haka ne la'allakum ko tashkuruna ko a gode wa ni'ima ta bi zalika da abin da na muku na'am وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى na'am كلوا من طيبات ما رزقناكم نعم.
وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وظللنا عليكم الغمام وأرلنا عليكم المن وسلوي كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون yana daga cikin baiwa da ni'ima da alkhairin da na muku ku bani Isra'ila ce bayan kun mutu an tayar da ku wa zallalna alaikumul gamama سترناكم بالسحاب الرقيق من حر الشمس في تيه الله أكبر muka saukar da algamama girgije a gare ku lokacin da bayan an hallaka fir'auna da aka gama da fir'auna kuka haye wannan kogi kuka tafi da kuka tafi muka ce ku je ku- ku- ku yaƙi wata alƙariya kafin ku je ku yaƙi alƙariyar wasu daga cikin ku suka ce a'a wannan alƙariyar inna fiha qauman jabbirin akwai mutane masu ƙarfi kuka dan yi sa'in sa kuka dan yi musu ubangiji tabaaraka ta'ala yace sai kuka kuka shiga dimuwa ku 600 da 20 da aka tsallake da ku da aka ce ga abin da za ku yi kuka ki ku je ku yi wa zallanna alaikum al-gamama sai muka saukar muku girgije wato sai zama girgije ya muku inuwa saboda an ce ga abin da za ku je kuka ce ba za ku je ba satarnakum muka sa muku sutura bis sahabir raqiq wato da girgije wanda yake mai tafshi wanda zai kare ku daga hasken rana da zafinta Allahu akbar Allahu akbar bayan haka wa anzalna alaikumul manna kun bar gidajen ku misra ba ku je wani gun da kuka kafa gari ba an ce ku je ku yi wani yaƙi wasu daga ciki sun ce wannan mutanen sun fi ƙarfin ku ba za ku je ba shikenan kuma sai aka samu ɗimuwa me ɗimuwa batan kai ka san batan kai wani irin abu ne a gidanka ma an kai batan kai sai ka kasa fita kai a ɗakin ka ma in batan kai zo zai iya damar da kai to sai kuka yi batan kai da kuka yi batan kai ba kwa garinku ba kwa gidajenku ba kwa gonakinku duk abinci ma ba ku da shi Allah ce saboda akwai mutanen kirki a cikinku akwai annabi Musa akwai annabi Haruna akwai Yusha'u bin Nunu manya-manyan sahabban albarkacin su wa anzalna alaikum limanna sai muka saukar muku abinci shine almanna wassalwe wato fanta da kuma nama tunda ba a gidanku ga garuruwa ku kika ba kuma kun yi batan kai al- albarkacin akwai mutanen kirki ana ba ku abinci ana ba ku abin sha albarkacin akwai mutanen banza kuma kun yi dima kun kasa isa gun da kuke so ku isa tafiyar da duk ba tafi mil 40 ba kilomita 40 ba sai da suka shekara 40 suna suna yawo in aka kwana ana tafiya san da gari sai su gashe dai gun da suka dawo ka san in kana in ka in ka samu batan kai in kana ga yamma kake in kai yamma kai yamma sai ka ga gabar kake sai ka ce to bari ka dawo kai gabar ashe san da kake yin gabar din yamma kake sai ka ga kana gurbin da to sai da suka samu shekara 40 40 sanatan yatihuna fil ardi me yasa gashi sun yi batan kai amma ana ba su ci ana ba su sha annabi Musa da sauran bayan Allah suna cikin su ana tausayin su su ko idan mutanen da suka yi taurin kai suka ce ba za su je wani yakin ba su kuma ana koran su an yi dima ka kowanne ya shafi kowanne kuma a cikin wannan shekara 40 din rigar su ba ta yi datti ba balle a wanke rigar bata mutu ba balle a sake wata wa anzalna muka saukar alaikum gare ku fihi a cikin wannan shekaru almanna tsuwatsuwai wasu suka ce tsuntsayen ne za su zo su a soye safa da yamma wasu suka ce a tsuntsayen ne za zo su zuba sai su kama kawai sai su gasa wasalwe da kuma salwe wani ruwan zaki kamar zuma shine ake ce masa atrangin atrangin a yanzu sai mu ce kamar fanta ko coca cola kuma kamancin wannan wasalwe kuma a ɗairu samani wasu tsuntsaye ne ƙosassu masu kyau kamar ‘ya'yan shila a taho musu da su ko in suka kawai sai su gansu a soye shi kenan waƙulna sai muka ce musu kulu ku ci min ɗayi ba ti daga daɗaɗan mara zaƙanakun abin da muka arzuta ku da shi amma da sharaɗin wala taddakiru kar ku ɗiba ku tani da ku ɓoye ga ruwan zaƙi a sha, ga nama a ci, amma sharaɗin kar a ɗiba a ɓoye a ce za a yi maganin gobe. Fakafarun ni'ima, suka ce, a'a, idan muka ce ba za mu ajiye ba gobe in ba a kawo ba fa, ai al'adar ɗan adam ko? In muka ce za mu ci, ba mu ajiye na gobe ba, in goben kuma aka manta ba a ba mu wafa. Shi kenan waddakaru da suka ɗiba suka ɓoye na gobe, faƙuɗe a anuhu sai aka yanke ba a sake kawo musu ba. To, ai, annabin Allah ne ce musu karfa su ɓoye, kuma suka ɗiba suka ɓoye, kaga an samu rashin ladabi, an samu kuma mummunan zato ga Allah. Saboda haka sai suka yanke, in suka yanke ko ba sa gidajensu, ba sa gun abinci kuma ba abin da za a ci, kaga za a sha wahala kenan. To, ƙarƙashin irin wa'inan ayoyin ne ake cewa mai cikakken imani ko abincin gobe in an dafa gidansa ba zai ɓoye ba, in dai a makwabcinsa ko kuwa ya san akwai wanda bai ci ya ƙoshi ba. In kai amfani da wannan ayar ko ɗumame, ba za ka ajiye ba. Amma in ka tabbatar makwabtanka su ma suna da ɗumaman, kuma ‘yan almajiran da suke ci a ƙarƙashinka, ka ba su iya sarakar da ka saba shi babu laifi a bari gobe. Kuma dai ya danganci ƙarfin imani ne. in ƙarfin imaninka ya kai haka inda za ka kwana ba ɗamaman gari yana wayewa sai a samu hanyar da za a ce amma in kana kana wasu wasu karfa na yi kaza da kaza kuma kaza da kaza to shi kenan matsayin imani ne da kuma gyaran zuciya shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana sai abin da ba a saba ba ana idan da sallah ya Allah magariba ne ko isha ita ce dai sallar da take da duhu an gama sallah an yi sallama sai ga annabi ya tashi yana ketawa ta cikin mutane yana ketawa da in aka yi sallah sai an tsaya an nutsa an yi abin da aka saba to sai aka ga daga sallama ya tashi ya tafi gida ya dan jima sahabbai suka ce a'a abin annabi yayi mana abin da bamu taba kalla ba ya aka yi haka ko lafiya ko gida akwai mara lafiya sai da ya dawo sai aka ce yace na san za ku yi mamaki abin da ban taba yi ba na suka ce eh ya rasulullah za mu yi mamaki sai ce ai ina cikin raka'ar karshe ne sai na tuna akwai wasu kuɗi da aka kawo min na fara rabawa lokacin sallah na fito sai na tuna karna mun har dare yayi gari ya waye su kwana a gona ba rabar to na fita shiga gidan shi na rabar suna ce akai gu kaza dugu kaza na san sun kare hankali na kwana kwada to a cikin sahabban ma akwai a sahabbai ba tara kuɗi ba wai haram bane a kwana da kuɗin inda za a aikata alkhairi ba haram bane amma a cikin sahabbai akwai wani shi ma guda ɗaya wanda shi ma na koyi da irin wannan shine ake ce masa Jundubu bin Jinada amma an fi sanarsa da Abu Zar al-Ghifari Abu Zar shi ma ko miliyan 100 ka kawo masa yau ba zai kwana da shi ba haka kuma Ummul Mu'minin Aisha matar Annabi Ummana Aisha ita ma ko miliyan 100 ka kawo mata ba zai kwana ba Abu Zar al-Ghifari bai taba kwana da kuɗi ba bai taba kwana da aminci ba aka ce me yasa ka yace to ai wanda ya ban din bai ya manta ba idan wanda ya baka yana iya mantuwa to babu laifi amma wanda ya baka fa ya gama maka rayuwa tun daga haifuwarka har zuwa mutuwanka ya dauga maka abin da zaka ci ka sha abin da zaka shige ka to yaushe zaka yi tanadi kuma ya ce ya lamunce maka amma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha to shi ma sai aka gwada shi Abu Zarri wani khalifa daga cikin khalifobi sai kai masa sai ya aika masa dinare dubu dinare dubu a wannan satin ya kai miliyan 126 dinare a kudin Najeriya ya kai miliyan 126 dan kowane sati yana canjuwa da aika masa da rana shikenan yasa ana rabawa a raba wane ma a kai masa wane ma a kai masa wane ma a kai masa saboda ana so a gwada shi sai da aka yi sallar isha sai wanda ya aika ma saboda ana so a kama shi da laifi sai aka ce maza ka je ka ce kuɗin da aka aika an yi kuskure ba fa a shi aka ce ba aka je aka ce to bawan Allah an ɗan yi kuskure fa kuɗin da aka aiko ɗin ba a kai ba ne sai ce dab ni ku ai ba ko kwabo na raba aka ce to sai ka bi waɗanda ka rabar musu ɗin ka karɓo ai ba naka bane to lokaci Abu Zar ya zama dattijo kusan ƙarshen rayuwarsa sai na bin mutane wane na aika maka kaza don Allah ka ji ashe an yi kuskure ne ba nawa bane gwamnati ne ta ɓaci ana so a kama shi laifi shikenan sai wani mutum ya shigan shi ya ce kai yaya aka yi dattijo da kai kana bin mutane kana karɓa abu ya ce kaji kaji kaji sai shigo ce to ya san wani abu ne ya shiga ya ce zo suka je gidan sai kirgo dinare dubu yace ka je ka bayar ka ce ga kudin yana bayarwa ana karba ana kasa aka ce aka ce a ce baka kwana da kudi ashe kai ma ka canja ra'ayi ga kudin da aka baka kafa saboda aka kabar garin shine aka kore shi ya rasa kauye kuma ba abin da ya cutar da shi dan aljanna ne dan aljanna ne Abu Zar al-Ghifari to ire-iren su suna nan da irin wannan imani da irin wannan tunanin Allah ji kansu wa anzalna muka saukar alaikum gare ku cikin wannan imo shekara 40 din almanu wato tsuntsaye almanu ruwan zaki sai dai mu ce kamar fanta wasalwai da kuma ƴaƴan tsuntsaye masu kitse masu mai muka ce kulu ku ci min dai ba tuma da zakana ku cikin dadadan abinda muka arzuta ku da shi amma kar ku ajiye kar ku tanada fa kafarun ni'ima sai suka kafirce wani ni'ima waddakaru suka aje suka boya sai aka yanke musu Allah ce wa ma zalamuna bi zalika yin hakan da suka yi basu cutar da mu ba walakin kanu anfusahum yazlimuna kauna suka cutar li anna wabalahu alayhim domin azaba da bala'in wannan abin da suka yi na kansu ba akan mu ba na'am وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة وقولوا حقة يغفر لكم كدايكم وسنزيد المحسنين وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حقة تغفر لكم كداياكم وسنزيد المحسنين الله أكبر yana daga cikin alkhairin da muka muku ku banu Isra'ila wa iz yayin da kulna muka ce lahum a gare su banu isra'ila ba da kurujihim min atihi bayan sun fice daga cikin batan kan nan da suka yi na shekara 40 Allahu akbar duniya ba gidan tabbata bane in ba dan haka ba ai da wasu mutane sai ka ce ma ko ba samu ba duk wannan gogormai da aka yi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara 120 kawai ka san daɗin ku ana samu a shekara ɗari hudu, ɗari uku, ɗari biyar. amma manyan bayan Allah yawancinsu ba su cika ɗewa ba shi wannan mufassiru gaba ɗaya shekarun da ya bai wuce shekara sittin da biyu ba shi siyuɗi shi malamin nasa bai wuce shekara saba'in ko da biyu ba shi kuma wanda ya hashiyar shi ma bai wuce shekara sittin da shi ba yawanci ƙasa da shekara saba'in suke yi to su shi annabi musa alaihi salatu wasalam ya samu tsawon shekara ɗari ɗaya da ishirin shi ne da suka aka suka haye wannan wuri aka lilmiyar da fir'auna da jama'arsa aka tserar da annabi musa da banin isra'ila sai allah ce musu to ku tafi ku je ku yaƙi wa inan jababirawan wata jahaza li qitalihim sai annabi musa ya shirya da ya yaƙe su fakaraji sai ya fita fi sitti mi'ati alfin cikin sojoji daban-daban dubu ɗari shida falamma wasalati yayin da ya je sare da gunda aka yi batan kai wani tsakani ne wani kwari ne tsakanin ƙasar Sham da Misra daga ƙasar Sham zuwa ƙasar Misra anan aka yi wannan timowar duk tafiyar bata wuce kilomita 40 ba wa qadruhu gurgudan nisan sa tisatu farasik farsaki tara ne suka zauna shekara 40 suna timauce wa kanu sun kasance yabtadi'una sayra min awwalin nahari fa idza jaa al-lailu wajadu anfusahum fil mabda'i wa hakaza shikenan sai in aka yi tafiya aka yi tafiya sai a dawo gurbin da haka dai aka yi ta yi tsawon shekara arba'in kamar yadda za mu faɗi wato maganar mai yawa a cikin suratul ma'ida wajen qala rajulani a cikin wannan imuwa kafin su fita mataimakin annabi Musa annabi Haruna alaihi salatu wassalam kwanan sa ya kare Allahu akbar da annabi Haruna ya rasu kafin annabi Musa da shekara guda da annabi Haruna ya rasu sai banu Isra'ila sai suka taho saboda sharri irin na Yahudu suka taho za su je za su binne shi da aka zo za a binne annabi Haruna sai bani Isra'ila Yahuda suka ce ai tunda kaga ya mutu ya riga annabi Musa mutuwa ai ya san dalilin mutuwar koko shi ya kashe shi asha'u sai suka daidaita labari su Yahudawa annahu qatala akahu ai annabi Musa shi ya kashe dan uwansa saboda yaga dan uwansa yana da farin jini yana da fada aji shi yasa masa sanda annabi Musa ya ce na samu labarin abin da kuke yi kun ce ni na kashe dan uwana yace to ai an binne shi mu je kabarin fa zahaba ila qabrihi aka tafi da cincirin dan Yahuda aka tafi kabarin annabi Haruna wada'ahum ya kira su shikenan yayi addu'a yayi addu'a yayi addu'a sai annabi Haruna sai ya tashi ya zauna wasa'alahu an sababi mautihi yace kai dan uwana Haruna menene dalilin ni na kashe ka ko ko menene dalilin muturka me ajalinka yayi bayani filla filla shikenan fa barra'ahu sai Allah ya kubutar da annabi Musa daga sharrin bani Isra'ila ana nan ana nan bayan shekara daya sai shi ma annabi Musa ajalin sa yazo shi hararat Musa al-wafat shikenan da lokacin mutuwarsa yayi tamanna an yi dufana bi mahallin qaribin min al-ardh al-muqaddasa sai annabi sai ce idan na rasu ina so kar abin ne ni anan akai ni can kusa da kasa mai tsarki kashan wato kudus shikenan yace kadar ramiyatul hajari gwargwadon yadda idan mutum mai jifa ya dauki dan tsakuwa in ya jefa zai isa baitul maqdis to abin ne na a wannan wuri fa ajabahu Allah Allah tabaaraka wa ta'ala sai ya amsa abin da annabi Musa ya roƙa da Allah ya kashe shi sai suka ɗauke shi sai da suka kai shi kusa da baitul maqdis yadda aka yi jifa da tsakuwa za ta iya faɗawa can sai aka binne shi summa lamma mata wa mata kibaruhum shikenan da annabi Haruna ya rasu annabi Musa ya rasu duk wani dattijo tunda an samu zamanin shekara 40 ana dimawa kaga duk wani dattijo mai shekaru zai mutu kenan shikenan mafiya yawan dattawa sun mutu to daga ƙarshe na ba a yusha'u bin nun akwai almajirin annabi Musa yusha'u dan nunu sai ya zama annabi Allah zama da shi annabi wa waqahu sai ka tsaya ba da tamamil 40 sana bayan cikan shekara 40 din ga annabi yusha'u ya zama annabi kuma zan sai yaki wa'annan jababirawan na wannan garin wata jama'a man baqiya sai ya fuskanci aryaha tare da wanda suka saura fakanan nasaru ala yadayhi sai zama an ci nasarar wannan gari a hannun annabi yushau dan nun almajirin annabi Musa wa iz qulna ka gaya wa bani isra'ila ba'da kurujihim bayan sun fita min tihi daga dimuwa muka ce musu udkulu ku shiga hadhihi alqaryata wannan gari ko ka ce baitul maqdis ko ka ce aryaha idan kun shiga garin wa kulu minha haythu shi'tum ku ci abin da kuka ga dama ragadan wasi Allah hajira fihi yalwacacce ba tsarewa komai ku ci kuma in kun tashi za ku shiga garin wadkulul baba sujjadan ku shiga kofar garin kuna masu sunkuyawa kuna masu sujjada to ko dai kuna sunkuyawa a wani kaulin an ce kofar garin gajeriya ne ku shiga a sunkuye wasu ka ce a'a ku shiga kuna halin masu sujjada ta godiya wa Allah wa qulu idan kuka shiga ku ce hiddatun ku ce hiddatun ku ce mas'alatuna abinda muke tambayan ubangiji hiddatun Allah ka yafe mana kurakuranmu ai an ta hutta anna ka dayana Allah muna roƙonka ka sariyar ka yafe mana kurakuranmu idan kuka yi haka dugufar lakum za a yafe muku ka daya kun kurakuran naku Allahu akbar amma ba haka suka yi ba ba haka suka ba an ce ku shiga kuna masu halin sujada kuma in kuka shiga kuna masu halin sujada kuna addu'a kuna neman gafarar kurakuran ku Allah ya yafe muku amma sai suka canja Allah ce in kuka yi haka wa sanazidul muhsinina sannu za mu ƙarawa masu kyautata aiki in suka yi aiki mai kyau za mu ƙara musu sakamako mai kyau na'am فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم Mm.
فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على كانوا يفسقون الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ana nan ana nan ga abin da aka yi umarni su shiga wannan gari suna funkuye ko suna masu sujada suna addu'ar Allah ya yafe musu kurakuransu allazina zalamu minhum wanda suka cuci kansu a cikin yahudawan fabaddala sai suka canja abin da aka ce su faɗa sai suka faɗi kaulan wata magana gairar lazi qila lahum ba wacce aka ce su faɗa ba faqalu sai suke fa habbatun fi sha'aratin maimakon wato maimakon su ce hiddatun din sai suka ce habbatun mu mu shiga ne muna san kwaya fi sha'aratin a cikin ga- kwansa- ta gidanta wada kalu maimakon su shiga suna sunkuye suna masu sajida sai suka shiga yazhafuna ala astahihim suna rawa suna irin sundurkutan nan wannan yana hada kunkumi da wannan wannan yana hada kunkumi da wannan irin wa- rawa ta wasa kaga dai sun shiga abinda aka faɗa kuma gashi sun canja babbadala allazina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahum da suka yi irin wannan magana Allah ce fa anzalna sai muka saukar alal ladzina zalamu a wa'innan da suka zalunci kansu fihi warqu zahir mawri'ul murmar mubalagatun fi taqbihi sha'anihim maimakon a ce fa anzalna alaihim ya isa shine sai aka ce fihi warqu zahir sai aka ambaci maganar a zahiri sai aka ce musu zalamu mawri'ul murmar gonda ya kamata a boye ne a ce fa baddalal ladzina zalamu minhum sai aka ce fa anzalna alal ladzina zalamu sai muka saukar ga wa'annan da suka zalunci kansu rijizan azaba da'unan wato aloba minas sama'i daga sama me yasa bima kanu yafsukuna sabida dalilin ficewa daga bin Allah fa halaka minhum fi sa'atin sab'una alfun azaa daya sai da aka kashe wannan ciwo da ya samu ya shiga cikin su sai da aka aka rasa mutum 70 shi yasa ake tsoron saban Allah babban abin da yake jawo bala'i a yanki saban Allah washi wa'annan saban Allah suka yi Allah ce ku shiga garin kuna sunkwai kuna masu sujida ku shiga garin kuna tuba kuna istighfar kuna ce Allah ya yafe muku laifukan ku sai kuka zama da bin wasa sai kuka shiga kuna rawa kuna ce ku kuna san a baku kwaya a cikin kwansanta wato kuna san a baku amfanin gona kenan to saboda haka lalle ne musulmi da ga irin waɗannan ayoyi sai mu kula abin da yake sa bala'i a yanki ko mace-mace ko jinyoyi ko talauci to rashin bin Allah ne da sabawa Allah saboda ka in aka bi Allah ba a sabawa Allah ba aka gyara hali aka gyara ibada to insha Allah Allah zai ji tausayi wal wannan ahlul qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi da mutanen alƙariya ko mutanen gari ko mutanen yanki amanu za su yi imani wattaqaw za su ji tsoron Allah Allah ce la fatahna alaihim sai mu bude a gare su kofofi daga cikin sama sai ai ta samu ruwa barakatun minas sama albarka daga sama in aka yi ruwan sama aka samu rashin iska kuma ruwan ya zama mai ni'ima ai kaga an samu albarka daga sama to amma in ba ai haka ba fa za a samu karancin ruwa in karancin ruwa ya samu za a samu karancin amfanin gona in karancin amfanin gona ya samu za a samu tsada da yunwa to duka dai abin da yake jawa kenan fa anzalna sai muka saukar alal ladzina zalamu aw inda suka zalunci kasu rijlan azaba ta da'uni ta aloba daga sama bima kanu yafsukuna saboda abin da suka kasance wato suka sun fice daga bin daidai shine fisku na'am وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر na'am فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ استسقي موسى لقومه فقل نضرب بأساك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تأثوا في الأرض مفسدين yana daga cikin alkhairi da kyautar da Allah ya yi wa annabi Musa da jama'a sabanu Isra'ila. Allah ce wa zukurka tuna, izistas ƙe Musa li ƙaumihi, lokacin da annabi Musa ya nemi shan ruwa, an yi ɗalabar su ƙuya, ya nemi shan ruwa li ƙaumihi wato ga jama'a sabanin Isra'ila su dubu ɗari shidan nan. Wa ƙad a ɗashu fitihi, lokacin da suka ci suna jin ƙishirwa a cikin wannan ɗimuwa, da suka nemi shan ruwa, faƙulna sai muka ce musu irrib kai annabi Musa idrib ka buga bi asaka alhajar idrib bil hajara bi asaka ka bugi wannan dutse da wannan sandan naka to malamai suka ce wani dutse ne wasu suka ce wa huwa allazi farra bi saubihi wato shine dutsen da ya gude ya gudu da rigarsa da ya daura akai murabba'un wani dutse ne mai dungu hudu kara'atul rajul bai wuce girman kan mutum ba rukamun kuma an yi shi ne kamar da gansarwa au kazzanin ko ku an yi shi ne wato da kamar tsakuwa haka dutsen kazzanin kenan alhajar lai tsakuwa da bata da tauri shikenan annabi Musa da suka nemi ruwa ba ruwa sai Allah ce ka bigi wannan dutsen da wannan sandan naka fanfajarat da annabi Musa ya daga sandan sai ya bigi wannan dutsen fanfajarat in shaqqat wa salat sai dutsen ya tsatsage sai ya ci gaba da bulbular da ruwa minhu isnata ashrata aina sai da aka samu ido a jikin dutsen ido ido guda 12 kowane ido kamar famfo yana zub da ruwa kuma daman sansanin su guda 12 ne suna da mutum 600 kowane mutum 50 suna da jagora daya mutum 50 jagora daya to kaga 50 in ka raba ta 600 kaga zai baka guda 12 to shi kenan wannan idan ruwa guda goma sha biyu sai aka ce kowanne daga cikin tawaga da kowanne daga cikin kwamanda da sojojinsa su ci gaba da amfani da wannan idan ruwan kuma a dutse guda ɗaya ne Allahu akbar Allahu akbar to menene yasa suka ji kishirwar da ana saukar musu da ruwan sha mai zaki da abincin nama da tsuntsaye to da suka ɗiba suka ɓoye sai wani abin a yanke to da wani abin yanke sai kishirwa ta dame su to shi ne sai aka ba shi dama a annabi musan ya yi wannan aiki shi wannan sandan nasa na annabi musa alaihi salatu wassalam wani sanda ne wanda aka ba shi ya yi kama da gora amma kuma gora ce amma gora ta aljanna kuma sarkinsa annabi shu'aibu lokacin da ya gudun hijira ya je ya kiyan tumakin nan shekara takwas ko shekara goma aka aura mar yar gidan annabi shu'aibu shine aka ba shi wannan sandan da ɗan wasu iri na tumaki tsawon wannan sanda na annabi musa ya kai zira'i goma kamu goma shi ma kuma tsawon annabi musan kamu goma ne da shi da sandan nasa tsawon su ɗaya wakana ya kasance lahaga sandan nasa yana da idan duna guda biyu suna haske idan ana cikin duhu in yana tafiya da sandan kamar ya sa kendir kuma idan ya je ya samu gun da ake rana wannan sandan in ya dan kafa shi shikenan sai ya zama bishiya ya zama inuwa kuma wannan sandan nasa in yana kiyan dabbobi in ya aika shi zai iya zama shine mai kiyan kuma idan akwai kerkeci ko zaki ko kura za su damu dabbobin sa wannan sandan zai kare shi sandan sai ya zama shine mai mai mai kariya to shin wannan wannan dutsin wani dutsi ne wanda shi annabi Musa din aka ce ya buga, to wasu malamai sun ce dutsen nan ne da mutanen bani Isra'ila suka ce, ai, annabi Musa tun da baya shiga cikinsu suna wanka yana da laruri. Ka san wasu ƙabilar banu Isra'ila Yahudawa, da maza da mata da yara da manya kawai in aka je kogi wanka za a yi ba sa kunyar kanin tsare shi. Shi ku annabi Musa da yake annabin Allah ne ba zai yarda a ga tsarecinsa ba. To sai suka ce, ai, tun da baya yarda a ga tsarecinsa, wato ramauhu bil adurra suka jefe shi suka masa sharri suka ce yana da ƴaƴan marina wahiya intifakul khasiya shine ƴaƴan marina da suke suke kumbura nan wa kanu banu isra'ila yabalu bi kashfil awra fa arada musa al-ghusl sai wata ran annabi musa sai nufin zai wanka sai ya aje tufarsa akan wannan dutsen shikenan da yazo zai dauka fa farra bi zalika saw fakara da musa min al-ma'i shikenan sai ce sabbi sabbi sabbi sai annabi musa ya fita yana ce dutsi dutsi kawo shikenan da dutsin kafin ya zo ya iso dutsin sai bani isra'ila suka gaishe lafiyar sa kalau shikenan ba su ganshi yadda ke suke masa sharri suke tunanin ba shine Allah yake cewa ayu allazina amanu la takunu kal ladzina azaw musa fa barra'ahu Allah mimma qalu wa kana inda Allah wajihan Allah ya tsayar da shi daga wannan to wa hadha hajar wannan dutsen kila akazahu to a wannan lokacin sai annabi sai ce to tunda dutse ka kunyata ni sai ya dauki dutsen sai ya sashi a cikin jakar wal asa shi kwasan da daman ya tafi da shi dan annabi shu'aibu ne wakila wasu malama suka ce innal hajara wannan dutsen da annabi Musa ya dauka tun daga lokacin da wannan dutsen ya gudu ne ya dauke shi shi ma dutsen yana da tsawo yana da dan fadi yana da kuma dungu hudu fi kulli jihatin kowane bangaren sa yana da idan dina guda uku fakana ya zubu bil asa yana buga da sandan nasa lokacin da duk ya bukaci zai sha ruwa ko a tafiya ko a yawansa ko a ina in ya bukaci zai sha ruwa zai buga zai buga watilkal asa ya kasance wannan sanda na annabi Musa icen gora ne ya kasance wato asalin sa na annabi Adam ne ya fito da shi a aljanna ma addata ashiya'in da sauran wasu ‘yan abubuwa da aka fito da su daga aljanna, akwai abubuwan da aka fito da su daga aljanna wanda suke duniya, to wannan sandan yana daga ciki. Shi ne a juhuri, wani malami ya waƙa yake cewa, wa Adamu ma'ahu an ziril audu wal asa, Musa min al'asin na batil mukarrami, wa aura kutinin wal yamini bi makkata, wa katim Sulaimanin nabi mu'azzam. wato akwai abin da aka fito da su daga aljanna akwai sandan nan na annabi Adamu akwai kuma asa Musa sandan nan na annabi Musa min al-asin nabati daga gora daga icen gora ne al-mukarram abin girmamawa sai kuma auraquci ne sai kuma ganyen tin baure wanda muka yi bayanin sa a cikin wasini farko farkon karatu wanda yana magunguna da yawa ganyen baure wal yamin da kuma wato hijrul yamani akwai wani dutse a dungun ɗakin Ka'aba wanda ake ci ana tsotsan nona in ana in an zaga ɗakin Ka'aba ana sumbatan sa shi ma wannan dutsen daga aljanna aka fito da shi shine yame bi makkata wanda yake ɗakin Ka'aba a makka da fari sai yake a aljanna aka aka sauko da shi saboda yawan tabawan mutane lokacin jahiliya shi yasa zaga yanzu yayi baki kirin kuma shikenan sai Khatim Sulaiman sai zoben nan na Annabi Sulaiman alaihi salatu annabi al-mu'azzam wanda a jikin wannan zobe ne yawanci mulkin sa yake ciki lokacin da aka ɗauke wannan zobe sai zama kamar ba mulkin a cikin tattare da shi. Famfajarat sai ta tsatsage minhu daga wannan dutse isna ta ashirarsa aina ya ido goma sha biyu saboda ya bige shi da wannan sanda mai alfurma. Kada alima kullo na sun kowane wato kowane bangare kowace kungiya kowace kowane komanda sun san wato mashrabahum mun da za su sha abin da za su sha. saboda an yi sha biyu ne saboda a samu sauƙi in aka ce ruwan guɗe ya fito mutum dubu ɗari shida ai zai zama wahala mauri'u shirbuhun kowanne sun san qad alima kullu unasin kowanne bangaren jama'a sun san gunda za su samu shirabahum fala yushriku fi ghayruhum wani su ba zai zo ya sha na wani ba wa qulna lahum muka ce musu makulu ku ci wa shirabu ku sha min rizqillahi daga arzikin Allah wala ta'asaw fil arabi kar kuna tafiya kuna barna a bayan ƙasa mufsidina kuna yin barna Allah akbar kadi alima kullu unatin kowane mutane sun san gun da za su sha fakanar kullu ainin kowane idan ruwa daga jikin wannan dutse wanda ya kasu goma sha biyu ta atili kabilatin sukan zo wa kabilarsu wa azam min hadhihi almu'jiza Allah akbar kowace kabila daga cikin wannan idan dinan ruwan guda guda goma sha biyu in suka zo ba za su je na kabilar wasu su sha ba ko inne iya nasu za su sha To amma idan annabi Musa shine muhashi yace idan annabi Musa an bukaci ruwa akwai dutse a gunsa an ce ya bigi wato san dauki sandan sa ya bigi dutsen domin ruwa ya fito to ai da mu wani an san ana samun ruwa a jikin dutse ko ko rijiya ake tonawa in aka je ana tono ana tono idan aka doso dutse aka za ana jin ruwan yana dire za a ci an kusan isuwa ruwa a al'ada ai ana samun ruwa haka idan kana tafiya a guraren duwatsu idan ka je wani dutse za ga ruwa yana bulbula to shi amma manzon Allah da yake shi wato mu'jiza ta fi ta sauran annabawa wa a'zamu min hadhihi al-mu'jiza nab'ul ma'i min asabi min asabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abin da yafi wannan mu'jiza annabi Musa ruwan bulbulowa ya ta hannu in an ce annabi Musa ya bugi sanda ya bugi dutse da sanda ruwa ya fito a dutse a al'ada ana samun ruwa to amma shi manzon Allah da aka bukaci za a sha ruwan an je wani daga cikin yaƙe-yaƙen da ya tafi sai aka ji kishirwa ba ruwa manzon Allah ce ba ruwa aka ce eh yace akwai ɗan ruwan da kamar mutum ɗaya zai sha aka ce akwai mutum kuma sama da dubu yace a kawo ruwan shikenan da aka kawo ruwan sai ya sa hannunsa a cikin ruwan hannunsa mai albarka yana sa hannunsa ya zama yatsunsa suna bulbulan ruwa kamar yadda famfo ke bulbula ana sha ana sha ana sha ana sha ana sha sai da mutum sama da dubu suka sha kuma ruwan tukun ya rakata to kaga ai hannu kan ai abin da aka sani jini ko amma dutse an san ruwa yana fita amma hannu jini ne yake fita to ga han ga hannun manzon Allah ruwa ne yake fita sallallahu alaihi wasallam saboda haka mu'jizarsa in ka hada da sauran mu'jizozin annabawa to ta fi ta sauran annaba abin mamaki eh fa badala alladhina zalamu qawlan ghayra allazi yallahum qad alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillah wala ta'asaw fil muslim kar ku yi barna a bayan ƙasa kuna masu barnace barnace amma duk da haka da aka wannan aka musu wannan alkhairi to ƙarshe abin da suka saka sai suka saka suka ce wannan din ma ba sa so sai a canja musu wani bani isra'ila kenan Allah ba mu lafiya da zama lafiya Allah ba mu alkhairin duniya da lahira. Allah sa mu zama masu gode wa ni'imar Allah da ya mana kuma mu fahimci ya mana ni'imar. Albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ba mu alkhairin duniya da lahira. Allah kiyaye mana shirin duniya da lahira. Duk abin da zai damar da musulmi Allah mana maganin sa. Allah jikan iyayenmu da iyayen iyayenmu da malumanmu da maluman malumanmu. Allah saka wa shehunanmu da alkhairi. abin da ake samu na alkhairi a wannan wata mai alkurma wanda gashi yanzu an ya doso ƙarshe to Allah ka kasa da mu albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bamu da mana mai albarka masu neman karatu Allah sauwaka musu masu neman abin rayuwa Allah musu gaman katar masu kasuwanci Allah ya buɗa musu albarkacin Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah zaunar da kasar mu lafiya ya zaunar da yamkin mu lafiya ya ba mu alkhairin duniya da lahira ni salatin annabi goma goma sallu wa sallu ala sallu wa sallu ayatul kursi da laqad ja'akum qafa daidai Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum sinatun wala nawmun lahu ma fis samawati wa ma fil ardi yabzuhu ma huwa al-aliyyul azim laqad ja'akum rasulun min anfusikum bil mu'minina ra'ufur rahim la ilaha هو رب العرش قل هو ده بسم الله مره uku Allah jaddada rahama a kaburburan magabatan mu Allahu samad lam yalid wa lam yulad qul huwallahu ahad Allahu samad qul huwallahu ahad Allahu samad wai ana in za kai qul huwa kai ta da bismillah kowace kafa kai ta da bismillah wani bawan Allah ne sai ya zo mafarki ya ga tsuntsaye guda sha ɗaya amma ya gansa suna tafiya ba kayi sai malamin ya ce da daddare a wani hali ka kwanta ce ya kwanta da alwala da tsarki ya ce ka karanta kulhuwa ya ce na karanta kafa nawa kafa sha ɗaya ya ce kayi da bismillah ce bai da bismillah ya ce ai shi yasa ka gansu ba kayi inda kayi da bismillah da za ka gansu da kayi to shi yasa sirrin kulhu ake so a karanta da kowace kafa da bismillah falaki da nasu fatiha da salatul fatiha in sharri ma khalaqa min sharri ghasiqin idha waqa min sharri لرب الناس ملك الناس إله الناس إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت صلى على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم فلا تنتم بجاه سيد الوجود صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة فاتحة الحمد لله